أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da kasancewa cikin wannan maktaba mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawa ce nan fadar jihar gombe barkan mu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na kaifin rabbi a wulanan da muke karantawa cikin wannan maktaba a daidai yini da kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau da yi mana yinin litinin ne daren talata wanda hakan ya yi daidai da 21 ga watan 11 musulunci watan zulkida hijira yau da shekara 1446 sha tara ga watan biyar na shekarar miladiyar 2000 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mala ya karantar da mu arkanul iman mun yi arkanul iman mun ji har ƙarshen wannan bani yau insha Allah za mu tashi unwanin da malam ya rubuta Allahu fawqa al-arsh Allahu fawqa al-arsh wanda kuma shi da darasinmu na takwas a littafi kuma karatun yana shafin littafi da goma sha uku ma da yake cewa allahu foƙa al'arish allah ta'ala yana burkushin al'arish ma'ana zatin allah ta'ala iya saman al'arishinsa allah yana da zati a gane ko kamar yadda dukkan musulmi ya sani Allah iya saman al'arshi da zatinsa amma iliminsa kuma iya ko'ina inda ya ce wa kuwa ma'a kuma ina maku ilimin Allah yana tare da ku a duk inda ku amma zatin Allah ta'ala na kokar arshi inda ayoyi da yawa ƙorani sun tabbatar da wani a galibin maliki cewa القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة والعقل السليم والفكرة السليمة تؤيد ذلك ما لكي تيوى القرآن من جرمه da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ingantattu da lafiyayyen hankali shi ne al'akalus salim da alfikira as-salima da irin yadda Allah ta'ala ya tsara dan adam and ya halice ki kimsa ma fikira irin tasa ingantacciyar fikira to duka wannan abubuwa to awidu zalika suna karfafa wannan magana ma'ana alqur'ani da hadisai da hankali da kuma irin tsarin da Allah ya halice dan adam duk suna nuna Allah iya saman alarsu ana gada duk suna nuna Allah wa fok al'arsu Allah yana burbushin al'arshinsa duk wannan jerin giyar matsotsa dalilai da malayin kawo duka suna bayanin Allah wa fok al'arsu na farko yi ce قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya ce Ar-Rahmanu 'alal 'arshi tawa Ar-Rahman Allah Ar-Rahmanu iya sama da al'arshin sa ya daidaitu a saman al'arshin sa Surah Taha aya mai namba ta 5 Ar-Rahmanu Allah ke da, tunda Allah ya ce qulitu Allah a'udhu ar-Rahman ko ku ce Allah dai ko ku ce Ar-Rahman ayyan mata da ufalawul asma'ul husna ar-rahmanu iya daga cikin sunayen Allah wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul qudus salamul mu'min har zuwa ƙarshen ki ce huwa ar-rahmanur rahim Allah shine ar-rahman kuma Allah shine ar-rahim to Allah zatin sa iya didiya didito a saman al-arsh shine ar-rahman ala al-arsh istawa ala al-arsh istawa ko ala al-arsh istawa Allah ar-rahman zatin sa ya didito kan al-arsh sa ai ala wartafa ala iya sama da al'arshi wartafa kuma ya ɗau ma'ana ba ya liku da al'arshin bari a ya daidaitu amma saman al'arshi ba wani abu da yake sama da zatin Allah ba ku an fahimta da ita saman sammai din da kursiyun wa kana arshihu alal ma da ma din da al'arshin duk Allah iya gurgushin su shine al-aliyu din ba wani abu da yake sama da shi subhanahu wataala kama jaa fil bukhari an tabi'i kamar yadda yazo cikin littafin imam al-bukhari daga magabata tabi'ai a khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm arba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutba a yinin arba ranar tara ga zulhijja kenan fi hajjatul wada a hajin da yi ta ƙarshen rayuwarsa hajjin bankwana dama an ce ita ce hajjin da manzon Allah ya rayuwarsa ya yi umara sau uku ya yi hajji sau daya an ce mata hajjatul wada ba don wai ya yi wata bane wannan ta bankwana a ana ce mata hajjatul wada ul'umma a wannan hajji manzon Allah ya sallama da al'ummar duniya gaba ɗaya shekara ba ta dawo ba Allah ya karbe shi ana ganewa ƙa'ilan mazala yana cewa ala halban lamtu ala harkun tambe ku saurara ku ji shin na isar halban lamtu shi sakon da Allah ya turo da shi na isar haka ma'aikin Allah yake tambayar musulman duniya a lokaci ƙalu musulman wannan lokaci da suka haɗu a cikin wannan aikin hajji suke cewa bala abuwan na'am suke cewa na'am hakika haka ne manzo Allah ka isa dama sun ce na'am a ijabatu ne a anil isbati isbatil isbat jawab anil isbatil isbat yanzu misali manzo Allah ce hal ballagtu shin na isar kaga na'am tana tabbatar da abin da ya mallaki amma kuma bala tana zama nafiyun ne adal isbat ita bala tana goge abin da aka tabbatar a gane ko Allah da yake cewa alam yatikum nadhir shin masu gargadi ba su zo muku ba bala suka ce haka ne sun zo mana kada ji ala nazir a fahimta to saboda ku akwai bambanci tsakanin ba da amsa da bala da ba da amsa da na'am kamar da larabawan suke bala suka ce na'am eh manzon Allah ka isa yarfa as asbu'ahu ila sama sai manzon Allah yake daga yatsunsa zuwa ga sama ya haɗe hannunsa ya daga haka sama ana fahimta wa yunkibuha ilayhim ay yamiluha ila an-nas da ya hada hannayen sai daga sama kuma yake ka fuskantar mutane da su ana ganewa wa ya kule na cewa allahumma shahad allahumma shahad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida sakon da ka yi ko ne Allah na kuma ga mutane na tambayo sun ce na isar Allah ka shaida haka tunda dama can ya cewa ya aiwa rasulu balligi ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagata risalata ya kai wannan mazo mai tarin albarka ka isar da sakon da Allah ya turo ka har in baka isar ba to baka cikin wanda suka isar da sakon da kuma ya turo a fahimta to yi nake cewa Allah ka shaida na isar Allah ka shaida ma'aiki yake cewa ba wani abu daidai kwaya zarra da zai yi sanadiyar tafiyar ku aljanna face na muku bayani a ba wani abu daidai kwaya zarra da zai zama to sanadiyar tafiya wuta a gare ku face na muku bayani manzan Allah ba abin da ya bari ta kai ta kawo hatta kai kayaki ka tofa sai da manzo Allah ibn ya zaka in zaka shiga bandaki ya zaka in zaka tsuguna ya zaka in zaka yi mu'amala da mutane ya zaka in ka tsinci kanka kai kadai ya zaka in ka samu kanka cikin jama'a ya zaka ba wata gaba da manzon Allah bai koya mana yadda zaka lokacin bacin rai bai zaka lokacin farin ciki ya zaka yi lokacin wadata ya zaka lokacin talauci ya zaka duk manzo Allah ya koya mana ana fahimta manzo Allah ya isa da sakon da Allah ta alaihi a hikimar kawo wannan hadisi a wannan gaba abinda ma da yake so nuna mana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cewa Allah ka ce da yayi haka ya daga hannunsa zuwa sama me yake nuni kina iya nunin Allah yana sama a fahimta wannan shine muhallin shahidin ka wannan hadisin a wannan gaba tunda ya ce ya tattara ɗan yatsunsa ila sama a fahimta kamar iya nuna cewa Allah da yake cewa ya shaida yana sama ana ganewa sai maliki cewa na biyu ko na uku al-musalli yaqulu fi sujudihi misalla yana faɗa a cikin sujjadarsa da yake in yi sagoshinsa ƙasa yana ce subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki sarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki yana subhana rabbiyal a'la wa yarfa'a yadayhi ila sama'i da du'a ko mai sallah ko mai addu'a in zai addu'a iya daga hannunsa zuwa ina zuwa sama shi ma wannan duk ishara ce ta kan cewa Allah ta'ala zatin sai da san kamar yadda muka ce kuma ilimin sa iya ko ina tunda ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum na hudu al-anfalu hina tasaluhu yara kanana da zaka tambaye su aina Allah ka ce musu ina Allah yake yara kanana ba eh shekara hudu zuwa biyar wanda suka fara magana ka ce musu ina Allah yajibuna bi fitratihim za su bada Allah irin za su bada amsa irin tsarin da Allah ya halicce su as-salima fikira salima tsari irin na halittar Allah ingantacce lafiyi kuwa fi sama sai shi Allah ya rasa ko ba kawai ko kai ka samu yara ka tambaye su ka ce kai na Allah yake zai ma haka iya sa ko ya masa haka yi eh koya masa aka yi ba koya mai fikira ce dama akan wannan ilimin Allah ya halicci kowa ine fikira din ne fitratan lahi lati fatara an-nas alayha ana gane wannan sai ma yake cewa a wa qala ta'ala Allah ta'ala yake faɗa a Qur'ani mai girma yake cewa wa huwa Allahu fis sama wa huwa Allahu fis samawati farko surtul an'am ku alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala as-zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min dinin thumma qata'a ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tabtarun sai ce wa huwa allahu bis samawati Allah yana sammai da kansa yi bulu wannan a Qur'ani suratul an'am aya mai namba 2 قال ابن كثير في تفسير هذه الآية إمام ابن كثير أتكين تفسير ديكي وانا آية كتوا اتفق المفسرون آه ما لمن تفسيري سنسا ما حقي ورمغانا حقي وباكي إلي اتفق سني اتفاقي على أننا لا نقول كما تقول الجهمية yake cewa mu ba za mu faɗa ba irin maganar da jihamiyawa suke faɗa jihamiyawa su ne firka bala wa'ansu tawaga ce ɓatattu an gane ko kamar akwai kawarijawa akwai mutazilawa akwai asha'ira to akwai akwai jihamiya duk ɗalibin ilimi da ya nisa wajen karatun firak na islam zai ga wannan akwai jihamiya suna da principle nasu da dokokin su da kawai nasu daga cikin kawa'id na jahamiya cewa Allah yana ko'ina suna inkarin Allah yana sama suna inkarin wannan iya cin aqidarsu inna allaha fi kulli makan daga cikin aqida suna cewa Allah iya ko ina ta'ala Allahu an zalika ulu a ta'ala Allahu amma yaquluna uluwar kabira sai malik ya cewa Allah ya dauka game da abin da wadannan suke fada Allah ya dauka ba za a ce zatin Allah iya ko ina ba ilimin Allah yana ko ina amma zatin Allah yana sa amma yimta sai malik ya cewa intaha wannan shine karshen maganar ibnu kathir wa ma'ana wa huwa Allahu fis samawati ay ala samawati da yace Allah fis samawati shi da fi din da ala suna cikin huruful jar kuma huruful jar yanubu ba'daha ba'd huruful jar wani iyayen aikin wani wani iya wakiltar wani kaga fi anan aikin ala take kuma akwai gunda ala din za ta yi aikin fi din a fahimta duk huruful jari malaman larabci sun ce ya lubu ba'adu a ba'ad wani iya shiga yi wa wani aiki a gane wannan wa huwa Allahu fis samad ai daidai yake wa huwa Allahu ala samawat Allah ta'ala yana burbushin samai gaba daya subhanahu wa ta'ala lakin Allah lakin Allah ma'ana yasma'una wa yarana sai dai ma dai ce duk da zatin Allah yana sama amma Allah yana tare da mu Allah yana tare da mu yasma'una wa yarana yana jin mu yana ganin mu yana jin mu yana ganin mu a shi yasa ma ya faɗa wa annabi Musa da Harun ko yake cewa ku tafi zuwa ga Fir'aun yawa sai shi annabi Musa yake cewa ai mun musu na musu kisa kai na kuskure za su nemi ne suka ce ni sai ce a'a ku tafi inda ni ma kuma asma'uwa ni ina tare da ku asma'u wa ara ina jin ku ina gani ba abin da bi rawu da zai an fahimta ilimin Allah iya tare da mu yana jin mu yana gani duk abin da kai Allah ya sani ya ji wa huwa fawqa al-arsh kuma Allah ta'ala yana burbushin al-arshin sa isa ra'i'a mufida mali ce ga wata isa nan mai ban ƙaye yini ra'i'a idan abin kallo ne mai kyan kallo sannan kuma mufida mai ba da fa'ida an mu'awiyya bin al-hakam as-sulami daga mu'awiyya bin al-hakam as-sulami radiyallahu an ala yake cewa wa kanat li jariya ya kasance iya da baiwa baiwa mace tar'a gana malli ita wannan baiwa ta wata lamin kiwon dabbobi ina sakar mata dabbobi tana zuwa ta min kiwo an gane ko kibala uhud tana zuwa kusa da dutsen uhud tana fita har kusa da dutsen uhud tana min kiwon dabbobi na in jiwa muawiya bin al-hakam an fahimta a kibala uhud wal jawaniya wal jawaniya da kuma gunda ake ci masa jawaniya da isu makan da uhudu da jawaniya haka suna daura da juna a fattalatu za ta yaumi wata rana sai na je haka abin da take kiwon sai na je gun na leka ta na gaya ya take kiwon nata faizar su ibu kadi zaba bishati min ghanamiha ina zuwa sai na ga kura ko kirkeci ya zo ya foki wani akuya ya gu ana ganewa ina zuwa sai na ga kura ta zo ta kama akuya ta guda cikin dabbobin da take kiwo wa ana rajulun min bani adam sai mu'awiya yake cewa ni ko mutum ne daga cikin ƴaƴan adam a asafu kama ya asafu sai na samu damuwa sai rai ya baci kamar yadda sauran mutane ba su yi baci ana ganewa yaro sai kawai wata kura ta lallabo ta ja wata akuya ta gudu jeji da ita kuma ga ita wannan yarinyar tana kiwon dubu ishi ganin hakan sai na samu damuwa rai na ya baci domin ni ma dan adam na jawabu kamar yadda sauran mutane su ma irin haka ta same su na damuwa lakinni sakattuha satta na je na dan bibbige ta da mamari ta in ji mu'awiya bin al-hakam ya babban ya daddake ta ya mamari ta fa'ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk da haka baki kasa a gwiwa ba sai da taho na samu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa masa fa'azzama zalika alayya ta sai ma zaki ce baka kyauta ba baka kyauta ba ya muawiya manzo Allah ya masa magana masu nauyi me yasa ya haka baya daukan kaddara ne ko da gangan ta bari kurar ta kama akuya manzo Allah da ya faɗa masa maganganu masu nauyi me yasa ya haka bai kyauta ba haka ake ba an bayyana qultu ya rasulullah afala utiquha sai ki ta ba za ta kone yan tata kike ne tare da bauta ma yake nan yan tata ma ya zama yi kala sai manzala ce ikini biha ka zo min da ita na bata jarabawa idan ta ci jarabawa nan sai ka yadda ta shike fa ataitu biha sai nazo da ita ita wannan baiwa din nazo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya umarci fa qala laha sai manzo Allah ya cewa ita wannan baiwa din a aina Allah abin da yake ba dinka ke baiwar Allah ina Allah yake qalat is sama sai da ce Allah yana sama kuna gane ba qala sai manzo Allah ya ce da man ana ni kuma waye ni qalat anta rasulullah sai da ce kai manzon Allah ne qala sai manzon Allah yake cewa ittaqaha fa innaha mu'mina ma'auya fi yanta ta mu'mina ce ai ka yanta ta ko shi kenan kaga baiwa ce har ma ana zaton a lokacin ma ana zaton ma ba musulma bace ana ganewa to amma da yake a fitira ta dan adam Allah ya halicce mu ya kimsa mana sanin cewa Allah iya sama ko ma baka je makaranta ba wani ilimin yana nan ana ganewa rawahu muslim wa abu daud da ya ce sakattuha ai darabtuha wala damtuha na bibbiye ta na marita shi ne sakattuha ne a wafi sama ibi ma'ana ala sama da ya ce fi sama ma'ana dai allah ta'ala yana sama ala din a fiɗin tana aikin ala ne game da na faɗa muku da su min fawaidil hadis daga cikin fa'idojin wannan hadisi na daya kana sahabatu yarji'una inda ayi mushkila walau kanat sagira ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama liya'lamu hukm Allah fiha malice sahabbai sun kasance suna mayar da al'amuransu wanda ya rikice musu haka aka samu rikitar fahimta suna mai da wannan al'amuran kai tsaye zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam walau kanar sagira ko da matsalar ya garbas daga mutum ya yi wani abu bai gane masa ba sai ya gaza ya samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda mu'awaya bin haka ne ta mai iya ganin kamar ta yi sakaci ta yi kuskure har kura ta kama akuya shi kuma ya kasa hakuri yadda da ke ta yi mare ta daga nan abin ya dame shi sai garzewa ya samu manzan Allah ki faɗa masa kaga wannan da abin sahabbai ne duk abin da suka yi matakar hankalinsu bai kwanta ba to goma za da su kuma ta inda za a gane girman sahabbai da shaidar imani a gari su duk abin da ya sawa mutum gaskiya suke faɗa wa an gane da kyau ba sa dungu ba sa kwana kaga da ya zo sai faɗa masa gaskiyar abin ne ba kuna fahimta akwai misali irin wannan da yawa ta ga wancan bawan Allah da ya zo ya ce manzan Allah halakatu na halaka ya rasu ya ce mai halakar da kai sai ce da ramadanu ne manzan Allah da ranar Allah a ramadan na je na zai kiwon yari na kaga ya yi amma ya zo wajen likita ya baki baki kuma da ya zo bai ɓoye mai komai ba ya ce wallahi manzan Allah ga abin ne ba sai ya ce to yanzu yadda za ka yi ka je ka samu baiwa ka yanta ta akan wannan laifin da in ka yanta baiwa shike nan matsala ta wuce ko kuma ka yi azumi 60 a jere ko kuma ka je ka ciyar da miskinai 60 to shi ne ka fara ka na wannan laifin wato rayuwa mara dawowa take a wannan gun a wannan maktabar da azumi ba da kugana nan ake mana tambaya cewa wai wani ba a cikin mutanen yanzu wata mata take faɗa mana cewa wai ya nemi ta da azumar matarsa ce yau ko ko yau ga malam mai ta ko ta dau azo ba sai ya kare mata musulmin yau ba musulmi har matarsa ma tana zuwa gun tafsirin mata na take mana wannan kaga abin da ya faru a wancan lokacin gashi ya fi take faɗa mana ita abin ya dame ta da ranar Allah zai ce ya nemi tunan wajen matarsa kaga irin wannan wallahi mutum ya dauka ya dauka kansa nauyin da ba zai yi sauki ba shi Allah duk hukuncin da ya sa ma ba abu wasa ba an bai jana mazala ce to gaje kai dai hukun nan zai ce wallahi mazala to ni da ka sa kora madar mai zai da azumin wata ba zan yi ba sannan kuma ba ni da baiwa ni talaka ne ba ni da komai sai ce to dan saurara ko Allah zai yi ko ana nan sai aka kawo zakka sai maza za ta iya ina mutumin nan wanda kafara ta kama sai shiga ne sai su ɗau wannan ka je ka samu miskinai guda su tun raba musu sai su ai manzon Allah yana ganin a Madina dai ba gidan da yake cikin matsananciyar bukata kamar gida na yanzu yana da bukata kuma na fiwa wani abinci an ce manzon Allah da ya dariya sai a daida a garo kira ma abubuwan ya ce ka ɗauki gaji ka ci a gidan na biyu kai manzana da sauƙi hali yake ba la haura wa quwwata illa billah yace dauki kai zai ka ci da iyalan na kike kenan ba za ka wuce in ba manzan Allah ba zai yi wani hukunci inda malaman yanzu ne ba sai a sa dan agaji ko dan hizba yau ne da shi ba mu za ka yi wa iskanci ana daba da amma manzan Allah ya bi shi har ƙarshe ya ba shi mulki bashiru wala tunafir yassiru wala tu'assiru haka wanzan Allah ya ce ku sassauta wa mutane kar ku takura musu kar ku kai su bango har sai su faɗi ku dinga albishir kar ku kori mutane daga addini hadisi ingantacce manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam muhallu shahid wannan bawon Allah da yazo gaskiya ya faɗa wa gaskiya ya faɗa masa ga abin da ya faru ga wasu habai guda biyu da manzan Allah ya yi kansu wata tafiya sai lokacin sallah ya same su daidai kun ba ruwa ya suke ittifaki su taimama su sallah suna taimama suna sallah kuma sai ga ruwa ya bayyana a kusa sai dai ya ce to mu sake alwala bi sallah sai dai ce a shi wallahi ba zai sake ba sallah dai ya ce yawan mata ake ce shi kuma ya ce a ya sake alwala ya sake sallah sai ce to ban jira ka sake ya koma gefe ya jira shi ya ebi ruwa ya alwala ya sake sallah nan da sai suka garzayo zuwa ga manzon Allah suka faɗa musu abin da ya faru ba wanda ya yi tunku ba wanda ya nuna gida mai gaskiya kowa ya fita exact abin da ya gaba ko maza Allah ya ba su mafita to amma ya zanna wasu abu tukun kuno tambaya shi mai tambayar ya san ba haka bane ya wala ya san ba haka zai wani kalanke ruwa ya dinga iya rubuta iya rubuta rubuta kai kana karanta ka san idin ta wallahi malam a wajen aikinmu ne kuma ogana ne amma fa kirista ne wallahi iya da kirki kuma sai ya aure a tuci za a ɗaura auren malam to me kake so kace wallahi mutumin kirki ne ni ma da abun nan ni ma har gidana yake zuwa wallahi ba kaga dai ma yake ko yace zai je ko ba gaskiya bane to irin wannan suna nan da yawa mutum iya kokarin bewa kansa amsa ko jama'a ya rubuta da su sabai duk abin da ya faru da su gaskiya sun gada ba sa tsayawa su yi wani kwana a abu kaza ne manzan Allah abu kaza ne ko an fahimta kun ga har ma a masu jarima ta zina ba sai sai mutum ya sa manzan Allah na yi zina manzan Allah na yi zina ga ganidiya ta ce manzan Allah wannan cikin da yake ciki na ba mu gida sani ba cikin aure ba ya ce jikin ayyuki kin ayyuki da manzan Allah bai ce ina ne gidan ku ba a wani unguwa yake ina ne garin ku bai tafi ta tafi ta haihu ta dawo da jaririn matsala na dana sai ce kuma dai sai kin yayi da ki dawo yake tambiyar ba ina yan wanda suke na mutanen wannan kusa da hankali anya ba wani abu da ya tsabi da jinya ko wani abu suke ta alaƙar ta karu wallahi matsala ba ta dora matsala ka gadda da wata matsala matsala zai bata kusuri ta yaye yaron an ce ma ta zo da wani abu kamar gurasa ko gudun yaron ya ce ba shaida ta yayi zai iya cin abinci daga nan manzo Allah ya ce tun da aka kan baro aje mata aje mata hukunci aka tafi da ita aka je aka je bita manzo Allah ya ce to ku zo da ita da mata sallah sai Umar dan kadaki ta bayar su ya za a yi wannan mata ta ce ta yi ciki bayan miki kuma ka mata sallah sai ke ce kaga tuwon da matan nan ta yi ya ce wallahi da za a ɗauki wannan araba a gida saba'in to kashi ɗaya daga cikin saba'in da tuwon ta yake mutanen madina da wani an fahimta haka maza na yi faɗa umar ɗan kaɗa ɓarɗin lawa kama a su sahabbai suna fitowa ƙarro su faɗa maza na abin da kuma da yawan su ya ba su mafita ga ka abin da malin da abin da ya faru lokacin da bai je ta buga ai ce maza na wallahi a lokacin lafiya ta ƙalau ina da abin hawa ba ni da wani uzuri kai ban je bane haka ya faɗa su uku suka faɗi wannan sai ki ta da ku je kuma ku sai Allah ya sauka da yadda za a yi a fahimtar nan kaga wannan duk kamar kofin rayuwar sahabu ya kamata mu ɗauko mu rayu sai mu samu sauki amma da yawan mutum ya yi yawa mutum ya yi abu zai ga ana ta fama ya ce shi kaza kaza ya fara yasa ya wahalar da kansu ya wahalar da wasu yasa laraba suke cewa as-sarahatu raha ita qararatu hutu ce duk abin da za a mama a mako shi kenan amma ka dinga kwana kana kwana ka wahalar da kanka ka wahalar da wasu an fahimta wannan shi yasa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma hatta tsari ma na shari'a ma ta zamani an ce duk mutumin da aka kai shi kotu bai wahalar da alƙali ba wajen yawan bincike ana zargin ka da abu kaza kaza ka yace eh nayi a ce duk wanda ya wani tsarin shari'ar ƙasar nan akwai sauƙi da yake masa ya fi a ce sai an matsa mutum an kai shi ga kaza da kaza da ƙarshe ce eh ne a mai jannan so daga wannan kamar wani darasi ne yake koya wanda haka zai sa rayuwar mutum ƙara inganci duk abin da mutum ya musamman fatawa zai je ko a gun shugabansa ne ko a gun mahaifinsa ne ko a gun malaminsa ne fara mai gaskiya ko abu kaza ne abu kaza ne wallahi in kuskure ne kuskure ne in shedan ne da ya kai ne da ya kuma duk wanda karan farko ka faɗa mai gaskiyar abin ne ba to babu shakka ko da ya ne ɗaukar mummunan mataki a kanka zai zai samu sun Allah ya ba mai kwagiya malai ce cewa suna mai da al'amuransu ko da ɗan ƙanƙani ne zuwa ga mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam. A ta hakumu ilallah wa rasul, amalan bi hulihi ta'ala, sahabbai suna neman hukuncin Allah da manzonsa duk lokacin da wani abu ya sami. Kuma haka dama tuni Allah ya umarni da wani a Ƙur'ani, yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna, Allah iya rantsuwa da rayuwarka ya Rasulullah, la yu'minuna wallahi ba su da imani Allah ya kore musu imani hatta lil ghaya hatta har sai yuhaqqimu ka bi ma shajar bainam har sai sun hakimtar da kai kan abin da ke gudana imanin ka da imani na yake manzo Allah babu shi ji Allah har sai mun yadda manzo Allah ne zama da hukunci duk abin da ya faru tsakanin mutuwa zuwa ga manzo shikenan in ba ma haka to Allah ya ba mu da imani in kuma muna haka to Allah ya ce imanu bina bayan an yadda da manzo Allah ne mai hukunci sun wala yajidu fi anfusihim haraja sannan idan manzo Allah ya yanke hukunci ba za ka ji wani kaimi a zuciyar har sai sun yadda hukuncin da kai ko da bai wa mutum daɗi ba to ba zai ji wani kaimi a cikin zuciyarsa sannan ya mai makadaita cin abin da ka yanke hukunci kansu sannan wa yusallimu taslima sannan su sallama ma sallama to wannan shine duk wanda ba shi da wannan to ba shi da imani da Allah kai da manzon Allah ne mai hukunci duk abin da ya faru a jiyonan mu sannan kuma duk abin da manzon Allah yake da hukunci ba za mu ji wani kaige a ran ko wace jin dadi ba sannan kuma me kauya ne ka suratu nisa'i aya bi namba ta 65 na uku inkarun rasul sallallahu alaihi wasallam ala sahabi darabatu lijariya manzon Allah ya yi inkari ga sahabi lokacin da yake bai wasa a gani manzon har bai ma iya kare musu bai wasa ce amma manzon Allah shi abin da ka mata baka kyauta ba ba koyar musulunci ba ce manzon Allah har bai har kananan yara manzon Allah na fayyace wajen haƙƙin su kana da dai musulunci ana fahimta wata wa ta'zimahu li zalika al-amr manzo Allah ya girma wannan al'amari me yasa ka dake ta dan me kai baka san kaddara ba ne manzo Allah ya girma al'amarin zuwa gare shi har ma ya jawo sanadiyar yanta ta maka ba
na hudu al-ituqu yakunu lil mu'min la lil kafir yantawa ga mutum zai yanta bawansa to mu'min da yake yanta ba yanta kafir an fahimta kaga ita wannan mata da mazala ce a yanta to mazala ya shaidar imaninta li'anna rasul alaihi salam ittabara mazala ya jarraba ta yace mata aida Allah tace fi sama wa ma ana kirci anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam walamma alima bi imaniha mazala da ya fahimci imaninta amara bi itiga bi itaqiha sai mazala ya umarni a yanta ta walau kanar kafira da dai ce kafira ce lama amara bi itqiha da mazala bi umna ida amma da mazala ya shirya tana da imani sai shi yarda ta mu'mina ce na biyar wujubu su'al an tauhid wajibcin tambaya akan tauhidi wa minhu qululullah ala ala arshi daga cikin abin da yake karfafa tauhidinka shine tabbatar da cewa Allah iya sama da al'arshinsa wa ma'arifatu zalika wajibu imani yace sanin haka abunka musulmi wajibi ka san wannan ilimin wajibi na shida mashru'iyatu su'al bi aina Allah ya halatta a shari'ance kace ina Allah yake tunda manzo Allah ya ce aina Allah an fahimta da tambaya ce mara kyau manzo Allah ba zai to shari'a ta yadda kai haka ne abu ne mai kyau a shari'a wa annahu sunnah har ma malik ya cewa hakan iya matsayin sunna haisu sa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah tambayi wacce jariya yace mata aina Allah na bakwai mashru'iyatul jawab bi anna Allah fi sama kuma shari'a ce ta baka dama ka bada amsar cewa Allah iya sama an fahimta tunda a gaban manzo Allah ta fada ko manzo Allah bai mata inkari bai ce tabbas haka ne ana ganewa ai ala sama Allah iya bulbucin al'arshinsa li iqrarihi alayhi salatu wassalam jawaban jariya yadda manzon Allah ya tabbatar da amsar da wannan baiwar ta bayar wa li muwafaqati aljawab lilqur'an bilqur'an kuma amsar da ta bayar ijmalan ta yi muwafaqa da alqur'ani mai girma Allah ya kula da qur'ani yake cewa a amintun man fi sama an ya kasifa bikumul arda fa idha hiya tamu am amintun man fi sama an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir wannan kayar na kawo ta maki bin kawo ta sai a malike cewa Allah ya ce a amintu wannan suna cewa ana karanta bi tahqiqil hamzatai kamar na a amintu ana karantawa bi tahqiqil ula wa tashilu sani kace amintu amintu ana karanta da wannan ko kuma a amintu a amintu kamar dai akwai istifham a ciki akwai tambaya a amintu yanzu kun kun amince kun yadda kun gamsu man fi sama ga wanda yake sama an yakasifa bikumul arda ya sanya ƙasa ta kisfe da ku ma'ana ƙasa ta dare ta rubza da ku fa'iza hiya ta mu sai ga ƙasa tana da wuri ma'ana tana fafashewa girgizar ƙasa tana fafa kun yadda Allah ya kuwa da kun yadda wanda yake zama yi mufa wa yake zama eh ina da miro ko kuma tsoro kuke cire a Allah ba ko ta daga Qur'ani na barayi kun aminta da wanda yake sama wa yake sama Allah ya sake cewa am amintu ko kuma ko sake amintuwa man fi sama'i ga wanda yake cikin wanda yake burbijin samai tunda na ce da man da fi da ala a gane ko da la din da ba suna cikin huruful jar kowanne iya shiga yawa wani aiki kun aminta da wanda yake burbijin samai an yursila alaikum hasiba ya aiko muku da bakar iska iskar bala'i da musiba da jahasiba fasta'alamuna kayfa nadhir a lokacin za ku san yaya kuma gargadi zai kasance ya za ku a lokacin za ku gane yaya me amfanin wa'azin da ake kaga muhallin shahid man fi sama a man fi sama ana fahimtar wannan to sai ma ce amsar da wannan baiwa ta bayan yayi mawafaqa da alqur'ani bai girma malik ke cewa unzu tafsiru ibn al-jawzi ka duba tafsir na malik ibn al-jawzi ya fara da magana game da wannan qala ibn abbas abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da da shi yake cewa huwa Allah man fi sama huwa Allah dan abbas yake cewa man fi sama shine Allah wa fi sama'i ma'ana ala sama fi sama'i shine ma'ana ala sama iya gurbin sammai gaba daya na takwas sihatul iman takunu bi shahada li Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi risala iya daga cikin ingantuwar imaninka ka shaida cewa annabi Muhammad wannan Allah ya sama kalmar shahada ma bata cika sai kai wannan shaida la ilaha illallah muhammadur rasul inda zaka tsaya a la ilaha illallah kadai to kalmar shahada gaba dai ba sai ka goya da muhammadur rasulullah dole ka ka kamar wancan tambayar da manzon Allah ya mata kamar iya tambayar ta kalmar shahada aina Allah tace fi sama wa ma ana anta rasulullah kaga mana la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana gane ba sai malik ya ce wa natara itikadu anna Allah fi sama dalilun ala sihatul iman ala sihatul iman itikadi kudirewa a zuciya cewa Allah yana sama ko iya burbushin sammai to dalilun wani dalili ne ala sihatil iman akan ingancin imani wa huwa wajibun ala kulli mu'min wannan itikadin wajibi ne ga kowane mu'min ka aminta Allah zatin sa iya saman al'arshi to wajibi ne amma ikon sa iya ko ina nan ma wajibi ne ka san wannan amma inda tunda Allah ta'ala yana cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah ta'ala iya tare da ku duk inda ku tsinci iliminsa iya tare da ku yasma wa yara Allah yana jin ku yana ganin abin janna namba ta goma arraddu ala kada man yaqulu inna allaha fi kulli makan bi zati akwai raddi mai da martani akan kuskure ko ganganci ga wanda yake cewa Allah iya ko ina da zatinsa wannan ganganci ne kuskure ne ba daidai ba ne wal haqqu ba da ce magana ta gaskiya annallaha ma'ana bi ilmihi la bi zati Allah iya tare da mu da ilimin sa amma ba da zati sa an bayyana zatin Allah iya saman al'arshin sa amma ilimin Allah iya koyina ba inda zaka koyo Allah ba kai sa an gane ko Allah ta'ala ya ce ya alamu sirra wa ya san sirru abinda kake da wani mutum haka ko kubi ko kuku sannan Allah ya san aka fami da sirri abinda kake ne gaskiya sai a zuciyar ka Allah ya san malik ya cewa a dalabur rasul sallallahu alaihi wasallama lil jariya liyaktabirha dalil ala annahu la ya'lamu al-ghaiba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a neman da yayi agun wannan baiwar ya nemi ya jarraba ta dalili ne kan cewa manzon Allah bai san gaibi ba da manzon Allah ya san gaibi ai ga bai ta jarrabawa an fahimta kuma cewa manzon Allah bai san dukkan gaibi ba ba rike masa daraja ba shi ma da kansa ya faɗa akwai gaibin da Allah ya san da ya sani wanda kuma wanda ya sani a duniya sai amma kuma kan bayar da duk gaibi ya sani tunda Allah ya tabbatarwa da shi ne masanin gaibi gaba daya shi Allah alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man ittala min rasuli min rasuli fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi rasala Allah ne masanin gaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada ba dai daga cikin mutane da Allah ya bayyana masa da gaibi sai wanda ya zaba daga cikin manzanni an fahimta in an aiko mai da gaibu ma'ana wahayi sai Allah ya sa a yi wurin jiya da bala'i ko su da kowane wani Allah ya tabbatar da cewa shi ne masanin gaibi am amma akwai kimantattun gaibu da Allah ya san da wasu bayan sa musamman annabawa wanda ba dukkan magarba ne sai a fahimta yasa idan a kace manzon Allah bai san gaibi ba laifi kai ba dinda Allah ya riga ya tabbatar da wannan kuma wanda ya ce manzon Allah ya san wani gaibin da ba kowa bane ya sani shi ma gaskiya ne gaskiya ne akwai gaibi da Allah ya sanar da manzon Allah da ba kowa bane ya sani malaki cewa huwa imanu a wa huwa imanu jariya wa huwa raddun ala sufiyya alqa'ilina bi anna Allah ya'lamu al-ghaiba annahu afwan bi annahu ya'lamu al-ghaiba amsar da wannan ko kuma imanin wannan baiwar iya zama raddi ga masu bin aqida ta sufaye wanda suke cewa annahu ya'lamu al-ghaiba cewa manzon Allah ya san dukkanin gaibi ko ba haka bane Allah ta'ala ya ce kamar da malayin kawo aya nan qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba mazala ne kul wannan magana ka ce musu da kai ka san gai lastaksartu min al-khair da ka yawaita alkhairi ire wa ma masani da ban yadda wani cutarwa ta same ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an tafiya yake akwai wata tafiya ko yaƙi ne ne ko ta tafiya ya tafi da na Aisha matarsa a tawagar da sai na Abubakar mahaifin da sauran sahabbai inda manzan Allah suka yi zango to gumba ruwa ga lokacin sallah ya matso sai aka buƙaci kamar a tashi daga wani gun ayi gaba gun da za a samu ruwa ana fahimta an ba da umarnin a tashi sai na na aisha ta nemi wani kayan adon wuya da tarasa sai manzana ta tausayi a duwa ashe abun wuyan ya faɗo ƙarƙashin raƙumin na na aisha ba zai aka yi ta dubawa ba kai har sai na abakare ta wasu daga inda ya sauka ya zo ya ce mai da wannan tafiyar ne sai ta ce ai aisha ce ta jimar da abun wuyan da ba gani ba kuma mazala ya ce a sai a duwa a gane ko ya je yake mata fada cin sai da manzo Allah sauran mutane kaza kaza ya mata fada ta goyi bare ita an ga abun wannan tsari wannan tsayuwar ita ce sanadiyar sako da ayatul ma wannan tsayuwar ana neman abin wuyan na na Aisha na Ado da ba a samu ruwa ba babu ruwa a gun sai Allah ya sako da ayar kuntin mu da kura galaba kuma raƙumi iya tashi sai ga abun wuya an tsaro da manzo Allah ya san gaibin hakan zai zai fadi a shafin hawa manzo Allah kuma ai wata tafiya ya mata da nayi da baya ko ba ka kai ba aka tafi an yi nisa ma a yi da nayi da baya daga na aka samu hadisul ifiki ba ta shigo wanda munafikai suka dinga ya mu idin magana kaza da har Allah ya sako da ayoyin goma sha ɗaya a surtul suna magana akan tafiya manzon Allah inda ya sanna na Aisha ba ta cikin tawakkal da zai fice mata ba zai fice mata kaga ashe manzon Allah ba duk kai bai sani ba a ya san wani abin da ba kowa ba ne sani haka ne amma ka mata da gaibi Allah ne sani yawa abu ma dai faru Allah bayan ya manta din abin da ya biyo bayan haka sai da aka yi kwana arba'in. kai ta kai ta kawo ma har na na Aisha ta bi gidansu ba tabbar gidan manzon Allah ta bi gidan mahaifi sai na Abubakar cikin damuwa manzon Allah cikin damuwa na na Aisha cikin damuwa munafikai suna ta yawo da maganar Allah kuma ya shiru bai saukar da wahayi sama da kwana 40 suna cikin damuwa wallahi da kashi kuma Allah ya sauko da ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru Allah ya wanke ta gaba daya kuma aka bayyana munafukan da suka cikin abokan da manzon Allah ya san har kafin wa'ayi ya zo zai da kusa sai sama wasu ma da mu sai sama daga duk wani ayoyi ne da suke tabbatar kan cewa dukkan gani manzon Allah ya sani ba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ji dai an tattife shi har an fasa masa hakuri da goshi da ya san haka za ta warke ne ba zai ce ba amma kuma wata kariya makamanciyar wannan akwai lokacin da sa Abu Jahil suka shirya wa manzan Allah wata gadar zare aka yi zauna a wani ku sun shirya wani kawatotar dutse ya samu za su tuturo masa su suna wannan yin kurin sai Allah ya faɗa masa sanar da ka gaibi ne abin da za su ba wanda ya sani a duniya da yaso amma Allah ya san kai da manzo Allah ya gaya da kai kaga Allah da yaso ya sanar da shi amma ba wanda ya sani a Abu Jahil ya taba zuwa ya jefa wa manzo Allah mahaifar ba ku ya san hanna na Aisha ta zo take wanke masa ana na Fatima kai tana kuka matar Abu Lahab ta zama mai kaya da sauran abubuwan cutarwa hanyar da yake manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an masa saunu ya kama shi manzan Allah wata daga cikin behudiya ta kama ya guba ya ci an fahimta duk da ya san daidai zai wani ba sallallahu Alaihi wasallam Allah ya samu daji sai malik ya cewa a wallah ya alamu wallah amliku li nafsi kace musu la amliku li nafsi ban mallaka wa kaina ba nafa'an wala darra ban mallaka wa kaina wata amfanarwa ba ko ta cutarwa illa masha Allah sai abinda Allah kadai ya so walau kuntu a'lamul ghaiba da dai a ce ni na san gaibi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lastaksartu min alkhair wallahi da na yawanta aikin alkhairi da na ƙara biri yanzu wa ma masani su da ban yadda wata damuwa ta same ni ba in ana ai ma ana ni dai ba kowa bane illa nasirun face mai gargadi wa bashirun mai albishir li qaumin yu'minun ga mutane masu imani shine aiki na bashir ne nazir ne amma ga mutane masu imani Allah ya samu da cikin su ina ganin zamu samu matsaya a nan insha Allah lokaci ya ci mana sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi a gaba ta gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba kula da sa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kwabita Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai kwabuje mata wani addu'a Allah ta'ala ya ci kanmu Allah ya ci kan mahaifanmu Allah ya sa mu lafiya mu wani lafiya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira to to haka sai haka gaskiya ne haka a marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya da mu da zuriyar mu Allah ka shirya mu hanyar daidaiciya Allah ta ala mana roƙonka duk masu taimakon addini a duk inda suke Allah ta ala ka taimake su masu yawa addininmu da mu zaron ƙasa Allah ta'ala kai mana maganin su Allah ta'ala haɗa mu cikin wannan lada gaba da yamma da abin da muka yi da ci da daidai Allah ka haɗa mu alala abin da muka yi da kuskure kuma Allah ta'ala ka yafe mana Allah ta'ala muna roƙonka ka sanya albarka a rayuwar mu da gidajenmu da duk abin da muka dafa Allah ka sanya masa albarka dukkan wanda fitina da damuwa Allah ka raba mu da ita Allah ka yi ta mu da ita akwai wata baiwar Allah makociya ce gama salisu kuma da azumin ramadan kusan da ita ake karatu a nan na mata tana cikin halin jinya a ana bukatar musata a don allah ya bata lafiya allah ya bata lafiya allah ya sauwaka mata allah ya sauwaka mata allah ya sa kafara ta ke akwai dangaci da wannan uwa shi ba kamar yadda ake sanarwa bayan da lafiya muna a don allah ya bashi lafiya da lafiyarsa kalau da yanzu aka muna karatu muna masa don Allah ya yi masa Allah ya ta shiga madasa Allah ya saka fara yake ga abokinsa ɗaya daga cikin dattawan mafarkin hausawa na gabuka shi ma ya shafi shekara da 'yan watanni iya jinya amma cikin hikimar Allah Allah ya bai sauki ya zo ga shi muna tare da shi muna masa don Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa buɗi a rayuwarsa dukkan damuwarsa Allah ya yi masa ita abin da ya sa a gaba na alkhairi Allah ka cimma masa Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ka yayi masa damuwa da mu gaba daya wanda ya assasa wannan maktaba Allah ya saka masa da alkhairi Allah ta'ala ya karbi addu'arsa da mu ya cika mahaifansa da namu akwai daya daga cikin yan uwa masu kula da wannan maktaba wajen harkar media da da'awa shine Malam Abdulrahman yayi aure a makon da ya gabata ran Juma'a to akwai bukatar masa sha addu'a Allah ya sanya albarka a wannan aure Allah ya sa abokin arziki ce Allah ya bada zuriya ɗanyi ba mai albarka kuma Allah ya ƙara buɗi ko zai da za a ɗaurayin wannan iyali din Allah ta'ala ya buɗe hanyoyin samu ya tsare kuma saɓani da dukkanin shari an ce ma ya gabatar da walima
ran juma'a nan ko an ce an gabatar da walima ran juma'a nan ta auren to Allah ya sa albarka a ciki Allah ta'ala ya sa an ya sa Allah ya sanya albarka amma ni ban ga kayan walima na ba yawa ni ban ga kuma ba a faɗa min walimar ba ban ga sabo to amma dai Allah ya sanya albarka a ciki Allah sa an yi akwai laifin mazanin Allah ta'ala ya akwai laifin gare وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم